الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة yana magana a kan ingancin sallar juma'a in an yi sallar juma'a ya zama juma'ar ingantacce yana inganta ne da kutuba sai da kutuba guda biyu limani in ya zo masallaci kafin a yi sallan juma'a a ce sallan ya yi sai ya yi kutuba kuma kutuban ya zama guda biyu sai dai kutuba biyu din nan na farko ya fi na biyu ƙarfi saboda in ban manta ba ko a cikin ashimawi da ya ce kutuban farko sai ya ce wajibi ne alal asahi da ya ce kudu ba na biyu kuma wajibi ne alal mashigo a gani haka kenan kudu ba na farko a ingantaccen magana kudu ba na farko wajibi ne amma na biyu ba na biyu iya shi ma wajibi ne amma alal mashigo kaga kabirin mashigo sun nuna cewa in an samu kudu ba ko da ba guda biyu ba sallah ya to shi ne a nan ya ce juma'a tana inganta ne bi kutuba ta yi da kutuba biyu sannan kutuba biyun nan kablar salati ya kasance kafin sallah idan aka yi kutuban juma'a bayan sallah ba sai mutum sai an sake sallah saboda duk abin da ya wuce ba aiki a tv idan aka aka sa ya ce ba man na kasa a adama na kasa ko duk mutumin da ya sunkuyar ya maimaita abin da ya sunkuyar din sai da aka fara yin sallah sai aka yi kuduba sai mu ce to yanzu kuduba ta tabbata sai a yi sallah bayan kuduba wannan in ba a samu farki mai yawa tsakani ba in ko an samu farki mai yawa tsakani sai mu ce ittisalul kudubati bisalati sharfin sadar da kuduban da sannan shi ma sharadi ne an samu farki tsakani sai mu ce to wannan kuduban ma da aka yi bai yi ba in an zo za a yi ingantacciya sai an sake yin kuduban sannan a yi sallah saboda haka bi kutubatayni qabla salati mimma tusammihi al-arabu kutubatan kuma kutuban da imam zai hau minbari yayi a matsayin kutuban juma'a a ce kutuban ya inganta sai ya karanta abin da larabawa suke ambaton shi kutuba dan a maganganu da ake yi da larabawa kowane magana akwai sunan shi wani abu za a ce wannan waka ne wani abu za a ce wannan makala ne wani abu za a ce kutuba ne wani abu za a ce kaza to sai liman ya karanta abin da larabawa suke cewa kutuba me larabawa suke cewa kutuba shine magana da aka tsara za a tara za a tara jama'a a zo a yi wannan maganan a cikin jama'a wanda wannan maganan zai iya faɗakar da su na wani abu wanda ake bukatar su faɗaka ko al'amarin addininsu ko al'amarin duniyarsu in an yi wannan a matsayin kutubar juma'a kutubar juma'a ya yi in ku aka yi wani abu daban wanda larabawa in sun ji ba za su ce kutuba ba to wannan ba za ka yi shi a matsayin kutuba kaga kenan za a iya yin kutuba ko da ba hamdala ba salati ba tafsir ba tahajir za a ce in jiya larabawa za su karbi abin da aka yi din a matsayin kutuba za a ce kutuba ya yi sai dai yin hamdala da yin salati da yin tafsir da yin tabir da kuma hudubar ya kunshi wazi wannan duk abubuwa ne shakku kamali abubuwa ne wanda ake bukatar su a cikin huduba amma ba dole ne sai an yi huduba da su ba amma da imam zai je a wani bari kawai sai ya kama tilawan qur'ani da ya gama tilawan shi sai ya sauka kai sallan shi wannan ba huduba ba yawwa ko kuma da ya hau ko ya ba subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar yayi dai azkar ya sauka nan ma da ya gudu ba yawwa sai yayi abin da yana faɗa larabawa in suka ji za su tabbatar da cewa wannan ya isar da wani sako wanda ya faɗakar da mutane akan wani ɗabi'a sai mu ce to wannan ya yi gudu ba Aha, sannan kuma shi kudu ba wajibi ne dole sai da larabci. ko da jama'an gaba ɗaya ba sa jin larabci kai kaddar limamin ma ko baya jin larabci ya zama zai karanta kutuban da zai ce sai ya karanta shi da larabci sannan kuma daga murya shi ma sharadi ne a kutuba limamin da zai kutuba ya yi a bayyane ko da mamun gaba ɗaya kurame ne kaddara ce mamun gaba ɗaya ba sa ji kurame ne in ya zo ya musu kurma kurma a matsayin kutuba bai ba dole sai ya karanta shi yadda kaddara da suna ji za su ji abin da yake faɗa sannan kutuba ya inganta tabiruhu mal jama'a hakanan kuma huduban lalle ne zama jama'an da juma'a ba ta kuduwa sai da su sun halarci huduba fajar yau daliman zai zo masallaci lokacin jama'a ba su zo ba sai ya ce bari a rike aiki bari na karanta huduban sun suka zo sai mai sallan zai wuce sallah ba su ba dole lokacin da yake huduban sai akwai jama'a sai kuma jama'an ba a kayyade cewa wai duk wanda zai sanar juma'a sai ya halarci ba ba a ya zama jama'an sun kai adadin da juma'a ba ta kunduwa sai da su shi ne mutum nawa mutum goma sha biyu ya zama akwai mutane goma sha biyu ingantattu in mun ce ingantattu ma'ana waɗanda juma'ar ta waje ba a kansu ba mace biyu a cikinsu ba bawa babu yaro karami babu dan wani gari da ya shigo da sauransu ainihin mutanen garin ne wanda juma'a ta da zuce su ta zama wajibi a kansu mutum goma sha biyu bayan liman sannan liman zai fara huduwa idan ba a wannan adadin ba ko ana cikin yi aka rage adadi sai mu ce wannan kudu ba bai yi ba shine taduru kuma aljama'a wastaqbalahu ghayru sajil awwal haka nan banda sauri na farko sauran jama'ar da suka halarci wannan gaba ɗaya ana so su fuskanci lima kaga wannan abu ne wanda an yi umarni wasu ma suka ce a zahirin mutum yana yana ɗaukar wajarci cewa wajibi ne a fuskanci lima amma sai yanzu mafi yawa ba a tabbakawa ya ce a fuskanci liman fuskantar limamin nan fa da wanda yake nesa da wanda yake kusa da wanda yake cikin masallaci da wanda yake wajen masallaci da wanda yake gaban liman da wanda yake baya da wanda yake hagu da wanda yake dama gaba ɗaya lokacin da liman zai gudu ba gaba ɗaya su fuskanci liman wani fuskantar nan ba ja liman ba ainihin zatin limamin ake so kowa ya fuskanta sai dai kasancewar fuskantar wasu malamai suka ce wajibi ne in an duba doron mu da wana ko suka ce a sunna ne ko mutum bai fuskanta ba ya bar sunna amma kuma sallan shi shi ne yake wata kabalahu gairu safin awwal banda sahu na farko sauran sababen gaba ɗaya su juyo su fuskanci inda limamin juma yake lokacin da yake hutuba وهو في وجوب قيامه لهما ترددون wafi kenan ko wafi wujubi qiyamihi lahuma taraddudun an yi taraddud cikin wajabcin tsayuwa lahuma ga hudu ba idan liman ya zo a sallar juma'a idan zai yi hudu ba dole ne wajibi ne sai ya yi hudu nan a tsaye ko kuma a tsaye iya yin hudu a zaune to shine aka yi taraddud wajen wajabcin shi dama tun a farko zan ce in ka ji an yi taraddu ai bi taraddudi mutaakhirin fil naqli aw bi adami nazil mutaqaddimin fi ko yawwa ya li taraddudi mutaakhirin fil hukmi ko li adami nazil mutaqaddimin yawwa to shine an yi taraddud wajen wajibcin ainihin tsayuwa idan limami yana juma'a dole ne su yayi abiye ko kuma ya zauna ma yayi ko sun tafi akan cewa dole ne imamin juma'a ya yi kudu ba sai idan ya zauna ya yi kudu ba za a ce babu wannan kudu ba sai masallaci ba ko kuma suka ce a'a in ya yi kudu ba a zaune ya munina amma kuma sallah kai haka shi ne ya ce walazimatin mukallafa ita sallan juma'a ta lizinci mukallafi idan muka ce mukallafi shine balagagge mai hankali wanda kiran musulunci ya same shi juma'a ta dubinta a kan shi sannan kuma alkurra ya zama ɗa wanda bawa kaga banda yaro karami banda mahaukaci sannan alkurra ta dubinci ɗa kaga banda bawa kenan bawa ba dole ne je juma'a ba kuma shi bawan nan ko da mai gidan shi ya bar izini ma ba dole ne ce ba saboda juma'ar ce ba doje ba kan shi ba in mai gida ya izini mustahabi ne ce in ko mai gida bai izini ba ya halatta ma ya je sallar juma'a azzakara kuma tana da dukkan namiji ban da mace mace juma'a ba dole bane a kansa sai namiji amma duk mutumin da juma'a ba ta wuce ba a kan shi ba kamar mace kamar bawa kamar matafiyi da sauransu idan ya je sallar juma'a ta yi masa a matsayin azzuwa mun gani ba wai cewa za a yi tun da juma'a ba ta wuce ba a kan shi ba shi bari nan shi azara ne kaga azara raka hudu ne juma'a ko raka biyu ne in ya je juma'a yaya sai mu ce ya yi a matsayin azara yawwa bila ubirin bila ubirin ko bila ubirin sannan kuma ya zama mutumin bashi da wani uzuri wanda aka halattawa mai irin wannan uzurin ya bar sallan juma'a bai yi laifi ba in yana tare da uzuri wannan uzurin ya sa bai je juma'a ba sai wanke nan ma bai yi laifi ba za mu ji irin uzurin a ƙarshe almutawaqina kuma sai wanda yake zaune a gari banda mutumin da garin da yake kai babu masallacin juma'a kwata-kwata ko kuma mutumin da yake kan tafiya matafi ba yana zaune a gari ba ne to wannan mutumin juma'a ba ta waje ba kan shi ba sai mu tawabbi wani bi qaryatin na'iyatin bi kafar safin min al-mana ko da a ce shi mutawaffin din wanda yake zaune ko da yana zaune ne a wani alƙarya wani karkara wani gari irin dan garin gefe din nan na iya cin wanda yake nesa da garin juma'a din amma nisan bi kafar sakin tsakanin su da inda juma'a yake kamar farsaki ɗaya ne in mun ce farsaki shine birni tsakanin shi da masallaci da inda garin su yake bai wuce mil uku ba kowanne kuma a bisa mashahurin magana yace alfajira in ko zira'i dubu biyu na muke wasu mutum shi ne mil ɗaya to kaga zira'i dubu shida kenan tsakanin shi da masallaci minal manari kuma wannan lissafin za a fara daga hasumiya ne ba daga bakin garin ba daga ainihin inda ladani yake yawa ya kiran sallah zuwa inda garin su yake in dai bai wuce mil uku ba wajibi ne ya zo sallan juma'a kamar yadda mutumin da yake cikin gari wajibi ne ya zo sallar juma to yanzu a nan ya ce mana kamar farsa filin uku me yasa aka ƙayyade tsakanin inda mutum yake da masallaci da mil uku shine malamai suka ce an fahimci ayar da ubangiji ya umarnin zuwa juma'a ne da wannan ainihin mil uku kamar ya aka ce eh Allah madaukakin sarki ya ce idan jiya jin salatin yawmin juma'a ko fa tsau ila zikrillahi wa zarul bai'a idan aka yi kiran sallah shi ko kiran sallah wanda ya ji kiran sallah shi yake wajaba a kan shi tunda wanda ya zo ya ce ya rasulullah ko ke jami a ce ba annabi ya kira shi yake kana jin kiran sallah yace me yace to ba sau ke ma ba kaga ashe in ka ji kiran sallah ne sai aka auna aka ga yaya kasancewar nisan inda kiran sallah yake zuwa ya ka ce an samu labari mai murya an samu iska ya nisa an samu muryoyi gaba ɗaya sun yi shiru in labari ya kwana kiran sallah ana iya ci a gurin da bai wuce mil uku ba in ya wuce mil uku ba lalle ne a ci ba amma in ya inda mutum yake bai wuce mil uku ba aka yi kiran sallah bai ji ba to an samu ɗaya matsala uku nan in ma labari ne ba mai murya ba ko kuma gari miliyoyi ne ya yi yawa ko kuma iska ne ke kaɗawa da yawa amma iska a nike murya an yi shiru da rani mai murya in ya fara kiran sallah za ka ji a mil uku yadda za ku gane haka yanzu misali da asuba gari ke uku ran kiran sallah a zawiya akwai guri mai nisa za ka ji suna jin wannan kiran sallah kuma wannan tikikan da wannan ladanin zai kiran sallah a zahar zai ka ji ba ka ji me yasa ba ka ji saboda wannan dalilan muryoyi a gari ya yawa ko iska ta abin nan ko kuma yi in je ba wani matsala aka samu ba in kana gurin da yake da wuce mai uku ba to aka ce za ka iya jin kiran sallah to shi yasa idan garin mutum tsakanin shi da inda suniya yake bai wuce mil uku ba to kawai ko mai kiran sallah ba wani dalili ne yasa bai ji ba wajibi ne ga masallaci shi ne ce wani bukaryatin na iya cin bi kafar tafin minan bana mabu كأن أدرك المسافر النداء قبله كمن عند متفي يرز كثيرا صلى قبله كابن يتيك من أكو من شيء إذا ممكن rana ta yi gawa lokaci ya yi halarci ya tafiya ba kwata-kwata dole ya tsaya halarci juma'a ko sai dai a wasu malamai sun toje sun ce sai dai in ya tabbatar da zai iya samun juma'a a inda zai je ɗin amma in ya tabbatar da in ya fara hanya in ya kama hanya ba zai samu juma'a ba in je rana ta yi gawa ko an yi kiran sallar juma'a dole ya tsaya halarci wannan sallar kafin ya tafi to a nan sai aka ce ga wani ya fara tafiyan ranar ba ta yi gawa ba kuma ba a yi kiran sallan juma'a ba ya fara tafiya ka ga lokacin ya halatta ta duk da sun ce makaruni ne ko to ya kama hanya yana tafiya kan ya ketare mil uku sai aka yi kiran sallah sai yanzu dole ya dawo sallah mun gani ka an adrakar musafiru nida'a qablahu kafin ya ketare mil uku ya kama tafiyan lokacin ya halatta amma kan ya wuce mil uku sai aka yi kiran sallah to wajibi ne ya dawo da yi wannan sallah autar na jura ko kuma shi matafiyin ya yi sallan azahar lokaci yana kan tafiya kafin ya shigo gari sun makaji watannin ya shigo garinsu sai ya zo ya samu ainihin ba a yi sallan juma'a ba shi ma wajibi ne ta sallan muka yi nan azahar ta same shi yana kan hanya a matsayin shi na tafi na matafiyin juma'a ba wajibi bane a kan shi sai ya sauke sallan azahar ɗin shi bayan ya yi azahar kuma sai ya shigo gari ba a yi juma'a ba yanzu shi ma wajibi ne ya je wannan sallar juma'a dama kasancewa baya gari ya kai je azahar kuma yanzu ga shi ya zo gari ba a yi sallah au balaga ko kuma yaro karami ne juma'a ba ta waje ba kan shi da ya azahar bayan ya yi azahar kawai sai ya balaga kafin a yi sallar juma'a shi ma wajibi ne ya je sallah au zala uzuruhu ko kuma kudirin shi din ya gushe dashen yana cikin kudirin da ya halatta bar juma'a kamar bashi da lafiya misali sai ya yi sallar azahar din shi bayan ya yi azahar kafin a bar sallar juma'a kawai sai ya ci karfin da zai iya zuwa masallaci ya samu lafiya yanzu kudirin shi ya gushe dole kama hanya ke masallaci la in ikamati amma juma'a ba ta wuce ba a kan mutum bin ikamati dan ya yi irin zaman da kasaru zai iya sauka a kan shi muka ce mutumin da ya zo gari a matsayin matafi in dai ba garin shi bane kuma ba zai kwana hudu a garin ba yana da mai cigaba da kasarin shi ya ajiye azumi ko amma kuma idan zai kwana hudu ko zai sallah arba'in a zai sallah na zai sallah ashirin a garin muka ce dole ya cika sallah ko to shi ma gashi dole ne kika sallah amma kasancewa ba ya zo zama ne a garin ba sunan shi matafi juma ba to ba kan shi ba illa ne illa taba'an sai dai bi ga mutanen da juma to ba kan su a gari a matsayin shi ne yana cikin garin da akwai masallacin juma kuma mutane da suke garin juma ta waje ba kan su a matsayin wannan zai iya zuwa ya je sallar juma amma kasancewan ya samu zaman kwana hudu wannan baya sa juma'a ta zama ainihin wajibi a kai shi shi ne illa ta ba shi yasa ma irin wannan mutumin idan da irin shi aka cika adadin mutum goma sha biyu sai mutum ba zai yi ba yawwa wani jiba ta sinu a yakin an so kyautata sifa ranar juma'a ranar juma'a ka kyautata sifan halittanka ka dan rage gashin bakin ka ka gyara in kana da farce ka dan yayyanke in kana da dandaci a cikin ka duk abubuwa wanda yake na datti ka je ka busar ka gyara sifar ka wa jamilu siyabin da kuma kyakkyawan tufafi ana so mutum ya kuya da ka sa kayan shi masu kyau ranar juma'a wasibun kuma ana so mutum ya sa turare ranar juma'a kaga wayannan abubuwan akwai bambancin su da na idi shi idi ana yi ne dan ranar yau dina shi kuma juma'a ana yi ne dan sallah saboda haka tun mutumin da ba sallan juma'a zai je ba wayannan abubuwan ba misali bane a kan shi sai mutumin da zai je sallan ko da juma'a ba soja ba kan shi ba in je zai je sallan to ana so yi wayannan abubuwan bambanci da idi shi kuma idi ko mutum ba zai je sallan idin ba ranar ranar ado ne ana so misali ne ya ci kwantilo wannan sigobi na mutumin da aka ce ya ci kwantilo shi ranar idi shi ne bambancin juma'a da idi juma'a dan sallar idi kuma dan ranar wa mashin kuma ana so mutum ya tafi da kafa ranar juma'a ya in ya tashi daga inda yake zuwa masallaci ana so ya tattaki da kafa ba a so ya hau abin hawa amma wannan malamai suka ce wajen tafiya sallan ne amma idan aka yi sallah aka fito zai tafi harkar shi ko zai lafiya wannan kuma ya hau abin wani shi ba mutaji ne ya tafi da kafa ba saboda me saboda lokacin da zai zo mai ai zai zo ibada ne amma an gama sallah kuma zai koma ai ba ibadan zai koma ba saboda haka wajen komawa zai iya hawa abin hawa amma wajen zuwa masallaci mutaji ne ya zo da kafa kar ya hau abin hawa wata shirun kuma ana son ɗaukan garji ma'anin ɗaukan garji sai rana ta ɗaga ta yi zafi mutum ya ce ba misali ba ne mutum ya yi sammo ko tun duku duku ko daga gudowar rana ko da karyawa ya zama masallaci wannan ba misali ba ne ana so ya shafantu da ainihin salafin salim suna zuwa juma'a ne lokacin da rana ta ɗaga ta yi zafi wani kawamatu halin tuki kuma ana so a tashi ma aboka kasuwa mutulakan sake ba kan jewa da wanda juma ta waje ba kan shi da wanda ba ta ba kan shi ba dukkan idan aka ce limami ya shigo an yi kiran sallah na biyu to ana so a rike kasuwa a sa doka daga wannan lokacin kar a zo yana siye da siyarwa har zuwa a gama sallan juma'a shi yasa ya ce mutulakan sake ba kan jewa ba wani dole ce wanda juma ta waje ba kan shi ba kawai an fara kiran sallah ɗaya to kowa ya tashi ya kama yin masallaci kuma ba za ka ba kuma ko da ba kai ka ba to ka rufe kasuwa sai ainihin an yi sallah an dawo bi lokaci ha a lokacin ta lokacin kudu ba da sallar juma'a din ana so a tada ainihin kasuwa ko a tada ma abota kasuwa wa salamu katibin kuma ana son yin sallaman mai kudu ba bi kuruji ga fitowar shi kaga wannan kuruji ɗin yana ɗaukar ma'anar dukul ne. Limamin juma'a idan ya fito ana so ya sallama ma wurin fitowa idan ya fito wa jama'a kaga idan ya shigo masallaci kenan. A yana shigowa masallaci ne zai bayyana ma jama'a ba to yana bayyana ana so ya sallama. Aha, la tuqudihi amma ba wajen hawa mimbari shi ba. Ana so in ya bayyana ma jama'a ya yi wa mutane sallama ba wai sai ya hau mimbari sannan zai sallama ba. to amma yanzu da kake ganin limamai sai sun hau mimbari sannan ce sallama ai ka lura jama'an sun yi yawa kuma fitowar liman din ba kowa ne zai gan shi ba sai ya hau mimbari ne yake bayyana ma jama'a su gan shi ruba ma da su ka an yi sallama kowa zai ji amma yana shigowar tarihar sallama wani ji ba da yiwa dalilin kenan da ya sa sai an hau ainihin mimbarin ake sallama amma asali idan liman ya fito jama'a yana shigowa din da ake shi sallama wa shuluti awwalan kuma ana so limami ya zauna da farkon ya shigo masallaci ya hau mimbari ba a so riga wa mimbari ko ya ce to ladan maza maza gama ne ko a fara zuwa a'a ana so in ka shigo masallaci kana hawa mimbari ka zauna in ka zauna sai da dadi ya kai kiran sallah sannan ka kalli ko kuma ka tashi ka fara yin huduba wa bainahuma sannan tsakanin huduba biyun shi ma ana so limami ya zauna amma a nan wannan bainahuma ɗin malamai suka ce an samu kuskure ne na ainihin mai lissafi zama tsakanin huduba biyu ai shi ne yake bambance huduban farko da huduba na biyu ko idan muka ɗauka kudu ba na biyu wajibi ne tun da ya ce bai kudu ga kai ne kenan mene malamai suke cewa abin da ake tsanantuwa zuwa da tabbatar da wajibi ya shi wajibi ne ta ya za a yi a bambance hudu ban farko da hudu ba na biyu ba tare da zama ba sai suka ce to wannan zaman shi ma wajibi yawwa wannan adadin da ya akan mutabi suka ce ba daidai ba ne kyan cewa da shi bai nau ma zama tsakanin kudu ba biyu wajibi ne tunda hudu ba da biyun wajibi kuma ba zai a bambance na farko da na biyu sai an zauna aha wata fasiru ma haka nan ana son gaskiyarta hudu ba biyu dan ita hudu ba ana so lokacin da limami yake hudu ba hankalin mutane da tunaninsu da shaukin su da koman su ya zama yana kan mai hudu ba in ku ya tsawaita ya tsawaita har aka gaji ba ga wani yana gengedi wani yana barci wani diya kota yana hamma wani yana ne sai ka ga hankalin sun gaba ya bar kan huduma saboda haka an fi so limami ya gajiyarta huduma sannan wasani ya su aftar huduma ta biyun ta fi ta farkon gajarta su kansu hudumomi biyun kowanne kar ya tsawaita yadda mutane za su gaji haka nan kuma in aka zo wajen ainihin gajartawa ma ta biyun tafi ta farko in gajarta ورب صوتي سنة أنا سوى إمامي شما يتقى مريا بعدين زوانا أقول بمبنشي تكاني تقى مريا تبيناوا بيناوا wajibi ne dole ne limamin juma'a in zai hudu ba ya bayyana in ya zo ya ɗauki takardun kamar yadda ake takara ga ba wanda ya ji ya gama ya mace wannan ba hudu ba bane dole ya yi yadda mutane suke ci to a yayin yana yi yadda mutane suke jin ma mustahabi ne daga murya ya zama yana yi da ƙarfi saboda sadar da sako da ƙarfi din zai fi shiga cikin mutane amma in yana karantawa yadda yadda yake a bayyane ko da bai daga murya ba kuma ba ta yi shi yasa kagar saut ya kawo shi a bangare na ainihin musabanci wasu kilabuhu kuma ana son imamin juma'a ya sa mai mai gurbin shi ya kuzirin domin wani uzuri hajira ha in zai sa mai mai gurbin kuma ya sa wanda ya halarci hudu ba yanzu misali limamin juma'a idan yana hudu ba yana fuskantar mutane shi ya san waɗanda suka zo da farko ya san wanda ana cikin hudu ba ya zo ya san wanda ma sai da aka fara sallah ko ya shigo ai dai zai zai ta yi to yanzu ga shi yana cikin sallar sai kujiri ya kama ko a garin shi wani ko wani abu ko wani dalili da ya sa zai fita to idan ya juya zai ja ya duba wanda ya da cikin farkon hudubar ya ja ya saka shi an fi so haka yawa in ya jani kowa ya sa ma sallah ta yi amma an fi so ya zamo ya ja hajira ha wanda ya halarci hudubar ɗin sai ka zuwa ka gani waye wanda tun da muka fara hudu ba yana nan sai ka kama ni shi ka saka ya ja mutane wa qira'atun fi ma to ka ga yanzu nan istiqlal fi hadir shine mutaji amma shi kanshi istiqlal ne wajibi sannan juma'a idan liman matsala ya same shi wajibi ne a sa khalifa idan kowa ya cika sannan shi kaɗai ba sai ba idan aka sa limani biyu ma bai ba saboda haka da shi shi kanshi istiklafin wajibi ne in ma liman ya ja ya saka wani ma ya ja kuma mu dole ku tura wanda ya cancanta sannan ya ja sallar sannan sallar ta wa qira'atun fihima kuma mutabi ne karanta qur'ani fihima a cikin kutuba biyun gaba daya kowace kutuba ya zama a cikin abin da zaka karanta ya kunshi wasu ayoyi na alqur'ani وقتم الثانية كما أنا تنشك وكتب عليه ليغفر الله لنا ولكم فقد وانا الكلمة أكثر شيء يزم وانا الكلمة شيء نكر شيء مستعدي وأجزاء ذكر الله يذكركم إذا مكي يشعر ذكر الله يذكركم أن يمكن يغفر الله لنا ولكم شما يا إسر كون نيفتا يا سامو النبو سابن شيء لأكل وتوكل ala kautin kuma ana so limamin juma'a ya dogara alaƙa kautin ko akan wani abu kaman baka kaga tun da ya kawo tashbi irin su sanda irin su takobi da duk abin da ne mutum zai dogara akai ya shiga ciki ba a so limamin juma'a ko mun karfin ka ko mun kasancewar ka matashi an fi so lokacin da kake hudu ba ɗin ya zama ko wani sanda ko wani baka ko wani abu wanda za ka rike ka dogara da shi saboda ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qira'atin jumu'ati kuma ana so imamin juma'a ya zo sallar juma'a a raka'an farko ya karanta suratul juma'a wa in limasbuqin kuma ko da masbuqi ne mutum ka zo an kere ma da raka'an farko ko da imamin a raka'an farkon ba suratul juma'a ya karanta ba kai in ka tashi za ka ramo inda an ce ka rama abin da ainihin iman ya karanta to kai ana so ka karanta suratul juma'a din misali ne imani ya karanta suratul juma'a a raka'an farko ko kuma masubutin da aka tsere mai a wannan raka'an ko da imamin bai karanta ba shi ya karanta wa hal ataka haka nan a raka'a na biyu karanta hal ataka hadisul ghashiya wa ajaza bisani yake bisabbih haka nan ya halatta imam ajaza imam ya halatta bisabbih mutum ya karanta sabbi ismi rabbikal ala bisani yake a raka'a na biyu أو المنافقون هو كانت سورة المنافقون ركعة نبي معنى سورة أكلنا وهل أتاك هو سبي هو المنافقون هو من ركعة نبي مكين يي يا جازا يا حلسة أما ركعة نبي كوكم أبن دعك يسوى شيء مكين كانت سورة الجمعة مفهوم؟ وهدور مكاتب haka nan misali ne ana son halartar bawa mukatabi bawan da musulun shi daura marfansa ko da mai gida bai yi izini ba tun da shi duk bawan da ya kai shi kan ya aka daura marfansa ya ce biya kaga ya sai kai shi da kuɗi munajjam ya mallaki dukiyar shi ya mallaki ainihin kan shi to ana so ya je juma'a duk da juma'a ba kyauta ba kan shi ba dan yana da wani bangare na bauta wata biyin haka nan ana so yaro karami ko bai balaga ya je juma'a wa abdin haka nan bawa wa mudabbarin da bawa mudabbari ana so su je juma'a amma su da kaidin azina sayyidu ma in ne gidan su ya mutu ne amma me gida bai izini ba bai halatta kace ba in me gida ya izini a nan ma musabi ne me gidan zai iya cewa kai tambayi ne yau ba juma'a saboda haka an yabe ma zuwa gona dan ka je juma'a ka ce to ku fara ba zan je ko juma'a ba ba za ka gaba ya dan ya ce saboda ba dole ba ce to an yi na ce ka je ka ce to an yi gida ba sai ka sauke mun wannan nauyin ba kai dai ka ji da cewa ni bawon ka ne amma zuwa juma'a ra'ayina ne ko ba zan je ko bai dai saboda zuwa juma'a a wajen bawa musaji ne ba wajibi ne shi yasa yace wa abdin wa mudabbarin ajina sayyidu ba idan mai gidan ya yi izini a nan yake zama musahabi idan mai gidan bai yi izini ba kuwa kwata-kwata ma ba a yi ce ba fakara tura rajin da wani uzurihi wanda yake kaunin gushewan uzurin shi a kara tura ya jinkirta a zahar kan yi gaggawan yi matafiyi ne yana kan tafiya yana tunanin zai iya shigowa gari kafin a yi sallan juma'a to kar ya gaggawan yin azahar ko da lokacin azahar din yayi ya bari sai ya shigo garin in an yi sallan juma'a yayi azahar din in ko ya samu sallan juma'a sai ya sallan juma'a shi haka da duk sauran masu uzuri din kar mutum dan yana da uzurin da ya halatta ya jinkirin juma'a kar ya gaggauta a zuhur in ji yana tunanin uzurin zai gushe ya bari sai uzurin ya gushe ya gani in an yi sallan juma'a sai ya azahar din in ba a yi ba kuma sai ya je sa wa illa idan ko baya tunanin gushewan uzurin falawutta a cibi yana da mai gaggauta sallan shi kamar yanzu mutum ne aka kama shi aka kai shi wacce kira aka ce wata guda an rufe shi wata guda za a saurare shi to yanzu ka ga ranar juma'a ta yi ai baya tunanin kan ai sallar juma'a za su ke shi to yanzu wannan ke ga za ta yi kawai samu kalalar farkon lokaci ya yi alwarin shi sallah ko ba yi juma'a kan ba wa gairul ma'azuri wanda ba mai kudiri ba mutumin da shari'a ba ta yadda ya ki zuwa juma'a ba in sallar zuhura in ya yi sallar azur mudrikan yirka akin lokacin da ya azar in kaddara da zai je juma'a zai iya samun ko da raka ɗaya ne sai mu ce lam yujibi ya azar da shi ne ba yanzu misali mutumin da yake zuwa juma'a da gangan ai azar bata faɗi a kan shi ba ko to a hakan kuma dole shi ne ya bari sai an gama sannan juma'a a gari sannan yayi azar din in ya je azar a lokacin da zai yi ya riki ko da raka ɗaya ne sai mu ce azar din ba wannan in ba mai kudi ba ne ولا يجمع الزور إلا ذو عذر هكذا مقولة جمعة كاتيري ba wanda aka yi ce jam'in a zahar ranar juma'a illa zu kudirin sai ma abokan kudiri yanzu misali matafiya ne ranar juma'a ta same suna kan tafiya lokacin sallah yayi za su iya jam'in a zahar ɗinsu saboda su suna da kudirin da an yafe musu zuwa juma'a ko marasa lafiya ne a asibiti wanda gaba ɗayan su ciwon su ba zai shige juma'a ba kaga an yafe musu juma'a ko to wannan duk za su iya jin maza amma haka kawai ba wani uzuri ba komai kuna gajjani ko kuna wasu abubuwan ku har aka yi sallah masallatai ya zamo ko kun je ba za ku samu sallah ba to ba a yadda ku jirgi ba sai dai kowa ya sallah shi na? Kaji abin da ai al-ma'adun shar'an kal-ma'adun lisan yawwa na ba zai yi ko ai imam ya uzuri ku din da ba ku da uzuri ai ba a yadda ma ku yi sallan azhar din ba yanzu to ai shi ne juma'a ta tsere musu amma su za su da uzurin da shari'a ta yadda su bar sallan juma'a shi yake magana suna kan zuwa ne suna kan zuwa amma idan ba samu sallah ba ko to kowa sai zai yi nashi saboda ai ka san akwai abin da ake cewa kana ji da yana akwai abin da ake cewa sabbin jari'a idan aka yadda ana barin wanda ba samu sallah ba shi jam'in sallan azhar wasu da gangan za su zuwa da gangan za su bari sai an kusa gama sallah ya ce mu je an ga ku an gama sai yake ran yi yi abin abin nan din mu mu yi jam'in azhar din mu dalilin wannan tun da fara cewa sun kan hanci sai a ce ko ba ku samu sallah ba ba zai yi ku jam'in juma'a aha wasu zina imamun ana neman izinin imami wajen tabbatar da sallar juma'a a guri duk lokacin da kuke so ku gina masallacin juma'a ku yi sallar juma'a to ana so ku je ku samu shugaba jagora sarki ko na izin sarki wanda ya sa wannan harkar ku je ku nemi izinin shi ya muku izini sannan ku zo ku tabbatar da sallar juma'a wa wajabat in mana'a to idan kuka idan kuka je neman izinin sai hana ya ce ba za a yi ba to yaya juma'a ta faɗa kan ku ya ce wa wajaba juma'a ta wajaba dole ku saba bar ai ba shi za ku bauta ba dole ku zo ku yi juma'a amma fa in wani abu an ne idan shi ne sarkin ya hana amma wa an ne sun amince sun tabbatar da sun ma ba yadda zai da su ya hana ai ka na akwai hannu kira kira ne akwai abin da za ka rika nema a hana amma an karo kai ma ba yadda za a yi da kai ya ce a rabu da shi mara za ku yi ne kaza kaza to in kun san haka ne in kun yi ma ba wani abu to wajibi ne ku zo ku yi juna wa'inda idan ko ba su amincewa kai jin ainihin shugaban ba sun tabbatar da in suka zo suka yi wani abu zai biyo baya na cutar da jama'a to ko sun yi mallam fikiri sannar ba ta yi ba saboda a kullum ba a son tawaye a nan malamai sun yi maganganu suka ce idan imani gari din shi ne kamar jagora na ainihin wannan harkar juma'a ba idan ya hana ku yin sallan juma'a kafin mu ce in kun zo kun yi kafin a ce juma'a ta waje ba kan ku sai an samu ainihin wannan kaidin guda biyu sai mu duba mu gani kudin kun cika shirɗan ainihin juma'a din sharaɗin inganci na in an yi juma'a gurin ainihin jari in kun cika wannan sannan in kun zo kun yin kun amince wa kai shi ba abin da zai faru ya ka ce kun amince sai mu duba bangaren shi kuma me dalilin hanawan akwai ijtihadi ko kuma zalunci ne sa ya hana in akwai ijtihadi shi ma yana da madogara da ya dogara da shi yana da hujjocin da ya dogara da shi ya hana wannan sallah sai mu ce to shi kenan shi ba wannan imamin za mu ba shi bawon kamar alkali kaga alkali idan ya ɗauko akwai na malamai ko kauli nawa ya ɗauko ya duba ya duba a cikin zaɓi guda ɗaya sai hukunci da shi ya zama doka to idan shi imamin akwai wani abin da ya dogara da shi ya hana to bai halatta ku ba kamar yadda alkali ne ya ɗauki kauli ɗaya ya hukunci da shi ba daman sabawa amma idan ya zo ba abin da ya dogara shi kawai ya ci ku ne ko ya kyamace ku ko dan mugunta ne ko dan kauce yake min jama'a ko wani abu to yanzu a nan in je kun amince sharrin shi in kuka je kuka yi sallar ku tayi kuma hakan ma wajibi ne ku yi wa sunna gusulun an sunnanta wanka muftasilun wankan mai saduwa bin rawayi da tafiya sallah a ga'idan malikiya wankan juma'a lalle ne ya zama yana haɗe da sallan juma'a din kana yin wanka ka kama hanyar masallaci idan mutum ya yi wanka sai ya shagalci ko da cin abinci ko da barci ko da wasu abubuwa a ƙa'idar malikiya wannan wankan ya rushe zai sake shi walau lam tazamhu ko da juma'a ba ta lizinci shi wannan mutum da yake zai je juma'a ba yin wanka din ainihin sunna ne a gare shi wa hada in ka gazza kaji ba ya take wankan in ta gazza idan ya cibi ma'ana ya yi wankan juma'a sai ya shiga da cin abinci ya zauna musamman ya ci abinci ya take yana gama cin abinci sai a ce sharif da kuta ko karin wanka auna ma ko kuma ya yi wankan juma'a kawai sai kwanta ya yi bacci amma baccin nan da cin abincin nan a wani kauli ikhtiyaran in yayi da zaɓin shi kaga la idirarin kenan ya yi wankan juma'a ne sai kuma cikin shi yana kugi sai kuna shi ko bai karya ba a da ya tuna ce ma bai shi tuwon dare ba yanzu ne na juma'a sallar nan ka za ta yi to ka ga wannan ba ikiyar ba ne in ji irar ne wannan dan ya ci abinci wankan shi bai bashi ko kuma ya yi wankan ne dama ya ko a wani bai bacci ba kawai sai bacci ya kwashe shi kaga ba ikiyarin shi ne baccin nan ba yanzu wannan kin je ne yana yi ba malamai suka ce wankan shi yana ne je ka balle kuma yadda kan gefe a na cikin masallaci duk wani baya karya wanka la li akadin khaffa amma wanka bai karyewa saboda cin abinci da ya sawwaka mutum yayi wankan juma'a sai dan kalli gore yake ko dan sai dan minira sai sha ko dan ci wani abu ko ya sha wani abu wanda yake dan kadan sai zuwa nan dan kadan din baya karyewa wajaza takatin la rajjace ta risahu قبل جلوس الخطيب كابن زمن إمام الجمعة أكم ينبغي in dai liman bai shigo ya wani bari ba ka shigo masallaci a rasa ka kike ta ka je can gaba ka samu guri ka zauna kaga makunin maganin in liman ya zo ya zauna kan mimbari shi kenan wannan ƙetare sauran an wana sai ka zauna a inda ka samu sai lokacin da aka gama wutu ba aka ce sau a nan kuma sai ka je ƙetare wa atiba'un fiha ya halatta zaman gyauto fiha a cikin ainihin sauraron hudu ba ko a cikin zaman liman kafin ya tashi zaman gyauto shine zama kan duwawu wato sifan zaman haka yake za ka zauna a kan duwawu sai ka ɗaga kafafuwan nan haka sai ka murta hannunka haka to ne shi ne zaman ciki ba ya halatta mai sauraron hutuba ya irin wannan zaman haka nan ya halatta imamin juma'a amma yayin hutuba na farko yana so ya tashi na biyun in ya zauna ya halatta irin wannan zaman ba dai ke wa kalamun ba'da hadis talati ya halatta yin magana bada bayan an gama hutuba shi talati har kafin a fara kamar sallah liman ya gama wasu ba lokacin da zai zo koyin gari da lokacin da aka gyara sauro shi ya halatta ku dan hiran ku ko ku yi magana duk wani magana ne ya halatta wannan tsakanin amma na fara kama kuma ke kushe wa kuruju ka mujisin bila izini haka nan ya halatta ya halatta kuruju ka mujisin fitan kaman wanda alwalan shekani kaga tun da ya kawo kaf haka nan kaman wanda haƙo ya zo ko kaman wanda ya gamu da wani larura ya rake tashi wata masallacin bila izinin ba sai ya nemi izinin liman ba ba sai ka irin ɗaga hannu ɗin nan ya san kana da hujin yi ma ba kawai ba hujin ya sami ka ya tashi kawai kawai ya ba zaman sa kake ba yana aiki shi kana aikin sa wani tsibalun ala zikirin kalla sirran kuma ya halatta mutum ya fuskanci wani ɗan zikirin da yake yi kalla zikirin da ya karanta sirran a ɓoye ko yana kan huduma ka ɗauko wani addu'o'in ka ne kana yi kana so ka cika adadi sai liman ya hudo aka yi kiran sallah ko ya fara huduban kana da damar ka cika wannan adadin naka amma fa in kaɗan ne bai yawa ba sannan kuma a ɓoye za ka yi karkaɗa ga murya shine a ala zikirin kalla sirran kata aminin kaman cewa amin wata awujin da neman tsari kama a uzu billahi inda zikiri sabab yayin ambaton sabab imamin juma'a ya ambaci sababin da kamar na addu'a za ku iya cewa amin kamar na ta'awizi za ku iya neman tsari ya ambaci sunan ma'aiki za ku iya cewa sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani abu da istighfari za ku iya istighfari duk lokacin da ya ambaci sababi za ku iya aikata wannan ainihin musabab kahamjin kahamji afidin kamar hamjiran ne atishawa amma wayannan abubuwan da ba da sirran a koyi mutum zai kayi atishawa liman yana hudu ba ya halatta ka ce alhamdulillahi amma sirran a koyi wani katibin ya halatta hali mai hudu ba mutum limamin yana hudu ba sai ko yana aikata munkar zai iya kai wani ya tsira abu kaza kuma ya ci gaba da hukumar shi ba laifi ba ne وإجابته أو أمره أو أمره ko umurnin mai hudu ba mai hudu ba yace kai wani ki hana zaman ka wani aka ta kura mutane ko wani kai kaza yayi umurni ko ya hana su ya hana yana cikin hudu ba wai ijabatu kuma ya halatta amsa wa mai hudu ban idan ya hana ku ko umurce ka yace kai sharif sai ka ce da am ya mu kaza ka ce akai wakallahu anyi duk wannan amsa wan bai janyo matsala a wajen sauraron hudu ban ka wa kuriyatar kudurin an karanta barin sarki fi ma cikin hutuba biyan an fi so limamin juma'a in zai shigo lokacin da zai shigo ya hutuba an fi so ya shigo da alwalan shi cif kar ya zo sai bayan ya gama hutuban sannan ya ce to kun san ba ya alwala da Allah ku dan jira ya dauki duka ya ce alwala sannan zai ja sallah ba a sanata in ya haka ba sallah ta ba shi bane ba sharadin hutuba bane sarki yawa ko da janaba dan dai kawai ba a tabbata a masallaci da janaba ne amma ai gudu ba dai ba gangaru ne zai faɗa saboda haka wannan abubuwan da zai faɗa din ba dole ne sai da alwala ba amma din yadda aka fi so imamin juma'a ya shigo da alwalan shi shine yace ne wal amal yawma makaruri ne barin aiki yawma ranar juma'a dan girmama ranar amma in can kawai mutum ranar ke zama da huta wannan ba matsala amma dan girmama ranar saboda yahuda ka ce me yasa ba ka yi kiran juma ka ce ga yahuda ba ka yi ran asabar ba na tara kuma ranar lahadi ai shi yasa wani ka bari juma muke wannan ba harkar mu ba ce kai aikin ka amma ka ce gaskiya ni ranar juma ita ce ta min a ranar da zan iya hutawa wannan ba laifi ba. Eh? Hutun karatu. eh za ki bayarwa to ranar ce ka mana a hukuta ba wai muna koyi da nasara ko hudu bane wannan yayi amma don wai girmama ranar har ya kai kabar aiki ko mu ce bai ba ranar tanka bankin barin alƙalamin ladi ka yi shi ranar ladi eh dan ne kana da makaranta eh dan kai ba ka so ka yi yahudawa eh ranar asabar da ladi ne ba aiki a eh kai ka ni zan bar ladi din in yi to ai ba koyi kai da su ba kayi ne saboda kai juma'a ita ta ma lahadi bai ma ba amma da za ka bar juma'a kai nan lahadi ma daidai ne lahadi da juma'a da asabar dai ne ku ne da Allah ne ya dace su yawwa koyi da su ne ba za ba a gane yake ne wa bai ku ka abdin haka nan siyarwar ka mun bawa ba Allah ya ce wa garul bai ba ya shi bawa ba wajibi bane juma'a a kan shi to har shi bawa ya je ya rika siye da siyarwa da sukin a kasuwa makaruni ne in lokacin sallah yayi har bayi da yara kanana da waya duk ana su amma ko yace bisukin din a gida ne ba masara wakata kuma a lokacin juma'a da wata na kul imamin kabla haka yadda yin nafilan liman kafin ya hudu ba liman ya shiga masallacin juma'a kafin hudu ba ya ce ku jira bari ya nafila ya wuce makaruni ne ba a haka yana shigowa ko ya hau min bari yana son hudu ba a gina mar nafila a gina mar ɗakin shi rika nafila a shi aw jalisin inda azani ko kuma wanda yake zaune a masallaci ya gama abubuwan shi yana zaune yana dan kaurari shi sai ladani ya zo ya kiran sallah inda azani yayin kiran sallah kuma yana gama kiran sallah yana zaune ya tashi ya ce zai nafila makaruni ne ba a son yin nafila bayan kiran sallan ladan ga mutumin da yake zaune amma mutumin da ya shigo ya zo ya samu ana kiran sallah dan ya kira an goma yayin nafila wannan kuma ba matsala ba na zaune aka ce kare tashi kiran farko aka yi Eh.
zai mutum za su kai yawwa irin wanda ake tashi na jin makaruni ne kawai in ka zo masallaci ko an yi kira ko ba a yi ba kai iya nafilorin da kake bukata kai in ka zauna don kiran sallah kar ka tashi kai wani nafila aha yace ne wa wuduru shafati halartar budurwai zuwa masallacin juma'a makaruni ne yan mata amma to duk mata za su iya zuwa wa sabarun ba'dal fajri makaruhi ne yin tafiya bayan hudowan alfijir na ranar juma'a ba haramun bane makaruhi ne amma anan ma in mutum ya san zai je inda zai je ya samu sallar juma'a wannan karanci ya sauka Nan. yan mata budurwai makaruhi ne su je eh to ka san ai akwai illan da yasa aka karanta saboda gudun fitina in wannan fitinar ta kau dama hukunci yana tafiya tare da illan shi har juma'a ma za su iya zuwa wajaza qablahu amma ya da mutum ya firi tafiyan kafin hudu alfijir kan alfijir ya hudu ka fari tafiyan shi kenan ainihin ka aika tsaranci wa haruma fi zawadi tafiya ya haramta da zarar rana ta yi zawadi rana tana yin zawadi sai muke tun matafi dole ya jira sai an yi sallan juma'a sannan ya tafi a nan ma malamai suka ce sai dai in yana tsoron hatsari a garin akwai abin da yake tsoron zai same shi bayan sallan juma'a ko kuma akwai ayarin da za su tafi tare wanda wannan ayarin ba za su jira shi ba wanda kuma in sun tafi sun bar shi zai shiga matsala to wannan duk dalilan ne yana iya sa gashi lokacin juma'a yayi ba yi sallar juma'a ba mutum ya kama hanya ka kalamin fi kudu ba ta yi nan yawa ko zai samu sallah a can din zai je zuwa ka kalamin fi kudu ba ta yi kamar yin magana a kudubobin liman guda biyu duka ainihin haramun ne likiyani da tsayuwar shi mana in liman yana tsaye wa bainahu ma da kuma zaman da zai tsakanin hudu ba zai haramun ne mutum yayi magana in je ba shi limamin zai umarni ko kuma wanda ya umurtan ya amsa kamar yadda muka faɗa a baya ba walau da gairi sami'in kuma wannan magana ko mutum baya jin hudu ba ko ba ka jin abin da yake yi haramun ne kai magana illa an yarguwa sai dai idan limamin ya yi yasuwa alal muktari a bisa maganar da aka zaɓa a wajen malamai maganar da imamun lukam ya zaɓa ya kuwa shi ne abin da bai kamata ya zo a cikin kudu ba ba kamar yanzu misali a halin da muke cikin nan limami yana cikin hudu ba kawai sai fara kamfen idan kuka zo zaɓe ga wanda za ku zaɓa kai ku kuma su samu gidan ku ai ba hudu ba yake ba yayi kuwa illa an yargo kai dai ya fita mu gudu ya shigo na harka kuma ya fi gidan ku yana dawowa mu gudu sai kuwa ku kore shi shine illa an yalgo sai dai idan ya ja suwa ma'ana ya darba hudu ya koma wani abu daban yawwa wa kasalamin kamar yin sallama wa raddi da mai da sallama duk an hana lokacin da bai ce hudu ba wa nahin da kuma hana wani wa nahin wa nahin zakin ko da kuma hana mai yasuwa din mutum ne yana ana ana huduban juma'a kai kana zaune ka nutsu sai ka ga yana wasu abubuwan da aka hana wanda yake sauraron huduba yayi ba ya ce mun masal hasa wal imamu ya kubu ba da gaba to wanda yake irin wa'annan abubuwan kai kana kusa da shi an hana ka ka hana shi kawai ka bar shi kai ka ji da naka wa hasi da jefan shi da tsakuwa ka dauki tsakuwa wai ka jebe shi ka hana shi wannan abubuwan duk an hana au isharati lau ko kamar nuni wai haka karka yi ba karka yi wannan duka wa kidadi salatin hakanan da fara wata sallah bi kurujihi a fitowar liman lokacin da liman ya fito yana fitowa ta fara sallar nafila haramun ne ba a yadda ba wa in ne ko da wanda ya shigo masallaci ne ka shigo masallaci liman ya fito ko ya hau minbari ko yana cikin huduba to yanzu a nan haramun ne kai sallar nafila wannan amma wani kauri kenan a malikiya a malikiya ma akwai wanda suka ce ya halatta mutum ya yi nafila in je shigowa ya ba a masallaci yake a zaune ba saboda ainihin hadisin sulaikul da tsani duk da dai kuma akwai malaman malikiyan da suka bi diddigi suka binciko suka ce sulaikul ga tsani ko mustaqiri ne kuma yana zuwa da asara kunna a juma'a yake dan samun taimako ranar da ya shigo masallaci manzo Allah ya kawo hudu ba ya ganshi ya shigo ya zauna zaman da ya jama'a ba san ya zo ba in aka saki aka ga sallar juma'a nan ba san ya zo ba kaga zai shiga matsala a wannan sati shi yasa annabi ta sunan sunan kul ka tabani na an kai na bila ban yi ba ta shi kai saboda a san ya zo da Allah masu taimako yawwa saboda ke gudana an ce manzo ai akwai jiyawa suna shigo su zauna inda da ba a zaman shi ban ya shigo ai ba zaman zai ba yawwa amma duk da haka ne wasu malamai suka ce tun da biyar an samu annabi ya yi umarni ya ce mutum ya yi dan mutum ya shigo ya yi ba laifi ba a'a wala ya tsawo inda kala mutum ba zai yanke nafila inda kala in liman ya shigo lokaci yana cikin nafila ba mun kusa ne ko bu suka bai kun ana bata ciniki siye da siyarwa da aka yi lokacin hukun juma wa ijaratun haka nan ijara kamar ka sa ya ma aiki lokacin da ka kulle wannan aikin lokacin hukuma ne duk za a ba su wannan ijaran wa tauliyatun haka nan tauliya ka sai kaya wani yazo yana bukata lokacin liman yana hudu ba kake na siya wajen wani kaje ka biya ka karba ba shi ne tauliya ba to duk wannan an hana an ana bata shi ko shirkatu haka nan shirka ka sai kaya wani yazo yana son irin wannan kayan kace to gashi nan na siya zo ka biya rabi sai mu raba to nan ka biya rabi mu raba lokacin hudu ban juma'a ka biya mar shi ma wannan za bata wa ikalatu haka nan ikala ka sai kayan ka zo kai nadama lokacin ashe limami yana guduba ka roki mai kayan yayyar ma da kudin ka shi ma wannan za a wuce ko shi ko aka kamu da shi ko aka yi lokacin limami yana guduban juma shi ma tije za a bata bi azani tani da zaran an yi kiran sallah da biyu lokacin da ubangiji yake cewa zarun bai'a a wannan lokacin da yana shaguwan ne ya gudana za a wuce bayan fata idan kuma cinikin da kuka yi ya yi foki kayan shi wanda ya siyan har ya je ya harkar da kayan ya yi foki a hannun shi to duk da aka dai kwanci mutu dole zai biya kiman kayan kai kuma sai ka mayar da kuɗin shi kuma wannan kiman kinan sabbi lokacin da ya karbi kayan a hannunka a lokacin za mu yi kiman kayan nawa ne kalbashi fasiki kamar da ya ka san bataccen ciniki ko ya yi foki za a mai da kiman la nikahun amma ba a bata aure in aka yi shi ana hudubar juma'a wajibatun ba a bata kyauta wa sadakatun ba a bata sadaka wayannan abubuwan ko da biban yana kudu ba mutum ya ce ya maka kyautan mota kawai wai yan adawa kuma yan abin da yake ba a kyautan ba ba ta ce ne me ba da ji ai mai yana wasu ya kace to yan baka kuma shi wannan kuwa ko kuma sadaka mutum da ana cikin hukumar juma'a sai ma aka yayi zakka ya baka dubu ɗari sai kawai wai bayan an gama kana ba da labari ana hukuma ya baka yin biyar ma ya kace ba za ka biyar ba duk wannan ba a fata ba ciniki tauliya da sauransu amma abin da ya shafi kyauta sadaka aure wannan duk ba a bata su eh eh haramcin mawancan din ba yana nan amma kuma dai ba za a bata wa uzuru jarkiya uzurin da wa uduru tarkiha ina ce yana gaba ne ko eh eh to wa kitabatun wa kulqun wayannan su ba ba ta kamar daura fansa kamar kulli su ba ba ta wa uduru tarkiha uzurin da zai sa mutum ya bar juma'a can baya ba mun ce sai mutumin da bai da uzuri ba to shi ne ne uzurin da zai sa mutum ya bar zuwa juma'a yace wa uduru tarkiha uzurin da zai sa mutum ya bar juma'a kuma shari'a ce bai laifi ba wal jama'ati da kuma uzurin da zai sa mutum ya bar zuwa sannan jam'i ma ce bai laifi ba na farko shine shiddatu walin tsananin laka hannun ruwa da ya kwace yadda kuma mutum zai gaba sai ya buƙaci cire takalmi saboda kan ya kwace cikin shi to irin wannan lakan uzuri ne wanda zai halatta barin zuwa sannan juma'a wa madarin hakanan ruwan sama lokacin sallar juma'a sai ya zama an kece da ruwan sama to dalilin wannan ruwan sama sun baka je masallaci ba ba laifi bane shi ma ruwan sama sai mai tsanani dan adadi ne akan shiddatu walin wa shiddatu madari da tsananin ruwan sama to ya za mu yi mu gane ruwan sama mai tsanani ne ko mara tsanani ne sai malamai suka ce ruwan saman da har zai buƙaci mutum ya rike kai wannan shine ruwa mai tsanani da zuwa halatta zuwa juma'a amma ruwan saman da za a ga ana yi mutane suna walwala suna yawon su ba tare da sun samu abin da zai rike kansu ba to wannan ruwan ba zai hana zuwa juma'a ba. ko kuma bai halatta mutum ya bar zuwa juma'a can wannan ba au zamun ko kuma tsananin kuturta kuturta ne tsanani shi ma ainihin uzuri ne wanda ya halatta mutum ya bar juma'a wa maradun haka na rashin lafiya mutum bai da lafiya ya kai ba zai iya zuwa ba ko in zai je din zai sha wahala shi ma dan ya bar zuwa juma'a ba laifi ba ne wata muridun haka nan jinyan mara lafiya mutum yana kan wani mara lafiya yana jinya shi ma wannan jinyan ya hana shi zuwa juma ba laifi bane daga jinyan nan akwai bambanci idan mutumin da yake mara lafiyan na jikinka ne dan uwa na jiki to wannan ko akwai wasu masu kula da shi kai ma kake zuwa ba kai laifi ba amma idan ba dan uwa na jiki bane kawai taimako ne na musulunci sai idan in ka bar shi zai tozanta mun gani ɗanka ne ko babanka ko ta iyalinka ko wannan ko akwai jama'a kai ma ka shiga cikin ka tsaya baka je wa kai laifi ba amma ba wani dangantaka kawai taimako ne sai idan in ka bar shi zai tozarta in akwai wani mai jinyan ko ka je to wannan ka bar juma'a ka yi laifi wannan kenan wa ishrafu qaribin haka nan da kaiwa gargare na qaribin makusanci wani dan uwanka ne makusanci kamar babanka ko ɗanka ko dan uwanka shakiki ya kai gargare ma'anar cewa gargare nuna alamun zubar duniya kaga can tamri muka ce tamri kai kake jinyar shi dan kuma ba kai kake jinyan ba amma da ka shigo sai ka ga alaman cikin wani din nan anya za mu je mu da mu same shi kuwa sai ka ki tafiya ko ba jinya kake mu kai laifi ba kasancewan alaman zubar duniya kuma ga danginka ne na kusa sai ka ci zuwa juma'a don wannan ba kai laifi ba shi ne wala wuyi ga makamancin makusanci kamar abokin ka nake duk wannan dan ka tsaya kasancewan alamar zai bar duniya ba kai laifi ba wa kawkun alamalin haka nan tsoro bisa zuciya mutum ne lokacin juma'a sai ya ga wasu barayi ko sai yan ta'adda suna kewaye wani dukiya ko da ba nashi ba ne kasancewan sun san yana nan shi yana taɓa wannan dukiyar yana barin gurin nan za ta halaka dukiyar nan to sai mutum ya tsaya ya zuwa juma'a don wannan ba laifi ba ne shi yasa bai ce maliki bai ce malin ya kawo shi da na kira ko dukiyar wani au hafin ko tsoron tsarewa aka ce ai yanzu ana kwashe a hanyar masallacin juma'a duk mutumin da aka kama su ya ce ya ci gidan yari na kwana uku dalilin wannan kanin sai mutum ya ci zuwa juma'a bai laifi ba duk wannan uzuri ne au garbin ko kuma duka aka ce wasu sun tsaya da bulala a hanya kuma hanyar ba wata hanya ce wannan kana wucewa za ka wuce ka amma za ka sha bulala dalilin wannan bulalan ka ce Allah ya mu sati na gaba in sun kauce ma ke ba laifi ba wal azharu magana mafi bayyana a wajen wa da rushudu ko wal asahu da magana mafi inganci a wajen malaman malikiya au hafsu mukusirin ko tsare mu'tirin matalauci wanda ba shi da shi ba Allah ma yake bari kana ku usratin wa naziratun ila maisura sannan kuma a wani waje yake ya asibu min ne jahilu abliya'a min al-kafur to shi ne wannan ne shi mu'tir ne a batinul amri amma kuma zahiri ko da shi ne ana bin shi bashi idan ya je za a kama shi saboda zahiri na wani shi ya nuna yana da shi shi kuma ka'ida wanda ake bin shi bashi duk lokacin jiyaye zahirin shi yana da shi shari'a ta yadda a kama shi a kwankwashe shi a bincika a tabbatar da in akwai a karba in babu tukune sanne ga hukunci to yanzu shi a zahirin shi mawadaci ne amma shi ya san kan shi ba shi ba abin biya to yanzu a zai fita ne ya ce a kama shi a bincika sai an tabbatar da mutum ne a bar shi ko kuma a ce hakuri da zuwa juma'a saboda wannan tsarewan to shi ne yake magana mafi bayyana mafi inganci shi ne shi ma wannan hafsukan uzuri ne yana iya zama ya fi zuwa saboda kan ya je a mulakanci tunda kafin a gane cewa ba shi da shi kaga zai sha mulakanci ko kurmin haka nan tsareci yana cikin tsarecin da ba shi da kayan da zai rike al'aura ya je juma'a shi ma wannan uzuri ne da zai yi ban juma'a wa raja'u afin haka nan idan mutum yana sauraren abuwa ne wa raja'u afin fi kawajin ba ya fi ko afi kawajin wa raja'u afi kawajin idan yana kaunar abuwa na itace ya kuya ya buge dan wani da gangan ya kashe yayi da zama ya tuba ba ma shi Allah ma ya ce amma jama'a ba ya ce ba ana neman shi sai ya samu wani guje saka ya tsira ya san cewa an ɗauki lokaci Allah zai huci zuciyarsu su yafe mara amma yanzu in ya fito za su buge shi dalilin wannan ƙuyan ya fi zuwa juma'a shi ma uzuri ne saboda in yanzu ya fito in an gan shi za a buge shi a kashi idan ko ya bari aka ɗauki lokaci Allah ya hutar da zuciyar za su iya yafe mara to wannan raja'u akui ka wajen ɗan ƙaunan abuwa na wannan kisasin yawwa ko ya yanke hannu wani yana gani yanzu an gani za a kama shi a yanke amma an ya bari aka dace za a iya hucewa ko wannan kaunan abuwan sai ya sa ya kuya ko wannan kuyan ya kai shi da rashin zuwa juma'a shi ma uzuri ne da za ka dubin shi wa aklu ka saumin kaman cin kaman tafarnuwa mutumin da yana ainihin ranar juma'a sai mura ya dame shi ya ci tafarnuwa ka ga yake tafarnuwa abu ne mai wari wanda in zo zaka damu mutane ko kamar albasa mutum ya ci ko mutum ya ci su algari duk abin da yake da wari ne ya zama in ka shigo jama'a zaka dame su wannan warin shi ma uzuri ne da zai sa mutum ya bar zuwa juma karihin asibatin bilaili kamar iska asibatin mai shekewa iska mai karfi kuma bilailin iskan ya zama da daddare yanzu a nan an halitta wa mutum rashin zuwa jam'i in ba kuma ta ba dama ya ce kudirin juma'a da jam'i ko inda ai ba juma'a da daddare da ya kawo zancen bilailin yana zancen jam'i to me yasa ya ce bilailin bai ce wani harin ba saboda inda rana ne da juma'a da jam'in duk ba ɗauke ma don wannan iskan ba amma iska ce take kaɗawa gari kuma cikin dare ba za ka fito wani abu ya buge kawai sai ka bari sai Allah ya kana su manta. la irsin amma banda an gunci ba uzuri bane wai mutum ne yayi sabon aure da mu ai annabi ya ce wanda ya aure budurwa a sabba ko da zauna kwana bakwai hakkin ta ne sai ya sha hakkin ta ne ba zai je shi ba zai rika fita gunki ba za su rike tare aka ce to ai juma baya gida ya ce ta hakkin ta ne zai shiga da hakkin ta wannan ba uzuri bane dole ba ta hakuri ya ce sallar juma'a yawwa duk da ba nan akwai malaman da suka ce shi ma uzuri ne wurin akwai kauli na cewa hakkin ka ne ka zauna wurin ka kwana bakwai in ba zo race kwana uku in juma'a ta biyo ta wannan kwanakin hakkin ka ne za ka yi wanka ta rike ce ba inda za ka sai ka biya ni hakki na ko dole hakkin ka ne amma a zahiri magana nan ba hakkin ka ne au aman ko makanta shi ma ba uzuri ba ne zai makawo yana da ɗan jagora ko kuma zai iya zuwa juma'a da kai shi to dole ya ce makawo ne su ya gama gari da bara zai je ta wasu ya tsaya kan tafi suna mutanen ya daga shi ko wai ran juma'a ya kai shi su Allah ya ba mu gani ina dole shi kaji tun da shi ke zuwa ko kuma yana da ɗan jagora to dole ɗan jagora ya gashi kai shi. Au shumudi idin ko kuma alartan idi shi ma ba uzuri ba ne. Dan mutum wai ranar juma'a sai zama ranar idi sai kuka je idi duk kun gaji kun dawo sai kuka ce ba za ku koma juma'a ba dan me idi ai ba wajibi bane in ya kakare kamar zuwa idin ka je juma'a mana saboda haka zuwa idi ba uzuri ne da zai halatta mutum bane juma'a wa in azina imam ko da ka zamu ya muku izini da ba limamin juma'a shi ne izini da haka wajen ne yake ce to jama'a wanda ya zamu ya zo juma'a ya zo da zo an ya biyo ce to ai ba kai ne ka daura mutane juma'a ba ko ba kai ko da ta wanda ka ce ba ka yabi ko imam ya yi izini juma'a bai faɗi akan mutum din ya je sallan gidi ba alhamdulillah Allah zo mu kai Thank you.